ɗari da ishirin da bakwai
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان هكا إمواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه بركة مدساك سادوا أولنا مسلاتي من البركة مسلاتي الإمام البخاري da ke nan rijiyar zaki a wannan gari na kano a wannan yammaci na laraba daren alhamis yau 25 ga watan al-muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1441 kuma shine yake daidai da 25 ga watan tara shekarar miladiya ta 2019 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabilu sayyib wa rafi'ul kalimu tayyib wallafar mashhurin malamin nan al-imam al-allama shamsuddin abu abdullah Muhammad ibn Abi Bakar ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala a wannan shine darasin mu na 127 a wannan littafi a kafanin mu ci gaba da karatu akwai daya daga cikin yan agajin mu na wannan masallaci a Malam Muhammad Abdul Hamid wanda aka fi sani da Maja daya ne daga cikin jajirtaccin yan agaji na wannan masallaci tunda aka bude wannan masallaci ya da shi ake ta fama wajen gudanar da wannan masallaci Allah ya masa rasuwa a ranar kwanci daren daren asabar da ta wuce sauraka musa shi cikin addu'a Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa da rahama ubangiji ya yafe masa kurakuransa Allah subhanahu wata'ala ya karbi ayyukansa na kwarai Allah subhanahu wata'ala ya haskaka masa makwancinsa ya yalwata masa kabarinsa ubangiji ya tabbatar masa da ayyukansa da yana alkhairi kokarinsa ubangiji subhanahu wata'ala ya karba ya sa masa a cikin mizaninsa na ayyukan alkhairi kurakuransa ubangiji ya yafe masa Allah subhanahu wata'ala ya alkinta bayansa ubangiji ya alkinta bayansa ya kula masa da iyalansa akwai hadisi ɗaya da ya rage ko biyu wanda ba mu yi bayani a kansu ba a fasilin da ya gabata fasili na 26 ya ce wa fi sunan abi dawud an abdullahi ibn amur kala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idha stasqa kala allahumma sqa ibadaka wa baha'imaka وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت آه a cikin sunan abi dawud daga abdullahi dan amr yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yana roƙon ruwa yakan ce allahumma sqi ibadaka wa bahaimak ya allah ka shayar da bayinka ka shayar da dabbobinka wanshur rahmatak ka yada rahmatka wa ahyi baladaka almayyit ka raya garinka matacce wani hadisi kamar yadda ya ce abu dawud ya fitar da shi hakanan albayhaqi a cikin sunan kubra ya fitar da hadisin amma hadisin yana da yana da rauni alrajihu fi hadha alhadith annahu mursal hadisi ne mursal yawancin waɗanda suka ruwaito hadisin sun yi irsalin sa an amr ibn shu'aib mursalan babu ambatan abdullah ibn amr ibn al-as a cikin sanadin saboda wannan shine riwayar jama'a ita ce riwayar mafi yawa daga cikin malamai da suka ruwaito hadisin irin su مالك cikin muwadda hakanan Mu'tamir ibn Sulaiman Abdul Aziz ibn Muslim al-Qaslami da dama daga cikin malamai sun ruwaito shi amma sun sanya shi hadisi ne mursal saboda ta fuskar isnadi bai inganta ba sannan yace wa qala ash-sha'bi kharaja Umaru yastasqi falam yazid 'ala al-istighfar فقالوا ما رأيناك استسقيت فقال لقد تلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزلون بها المطر ثم قرأ استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاء حسنا إلى أجل مسمى الآية آه، الشعبي عامر ابن شرحبيل الشعبي yake cewa kharaja umar yastasqi umar ya fita ya fita shi da jama'ar bayan gari don addu'ar neman ruwa falam yazid alal istighfar amma bai kara akan istighfari ba wato banda istighfari babu abinda aka yi a wannan fitar kuma sai aka juyo aka dawo faqalu sai jama'ar da suke tare da shi suka ce ya ma ra'aynaka istasqaita bamu jika bamu ganka ka roki ruwa ba ba mu ji kana Allah ka shayar mana da ruwa ba Allah ka ba mu ruwa ka ba mu damana ba mu ji kana wannan addu'ar ba mun dai ji kawai kana istighfari fa qala sai yace laqad talabtu al-ghaytha bi majadih as-sama al-majadih sune taurari wato na nemi na nemi ruwa da taurarin sama allati yastanziluna biha al-matar wanda suke neman saukar ruwa da su ثم قرأ سيكرنت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ku nemi gafarar ubangijinku lalle shi mai yawan gafara ne yursil samaa alaikum midrara idan kuka yi haka zai sako muku ruwan sama mai yawa wa an istaghfiru rabbakum ya kuma karanta fadar Allah a cikin suratu hud wa an istaghfiru rabbakum kuma ku nemi gafarar ubangijinku thumma tubu ilai sannan ku tuba zuwa gare shi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma ina jin ayar da ya kamata a ce a nan ban sani ba naka an ambaci wani ayar to ba wani ayar bace ayar cikin hud ce amma ta gabanta wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilay yursilis samaa alaykum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin wannan ita ce ayar da ya karanta musu ita ce take maganar saukar ruwa ce ya ku mutane na ku nemi gafarar ubangijinku idan kuka yi haka zai sako muku ruwan sama ma maku wato mai yawan zuba sannan ya ƙara muku ƙarfi akan ƙarfinku kada ku juya baya kuna masu laifuffuka a wannan hadisi ko kuma wannan asar sha'abi shi yake ruwaito shi daga umar ibn al-khattab sha'abi imamu sha'abi rahimahullah bai haɗu da umar ibn al-khattab ba bai riski lokacinsa ba saboda akwai irsal akwai inqita a cikin isnadin amma dai kissar da yake ambata shine sayyidina Umar ya fita da mutane wajen gari domin a roki Allah subhanahu wataala ya saukar da ruwan sama saboda ganin tsaikonsa ko kuma karancinsa to da aka je maimakon aji sayyidina Umar yana ta addu'a yana ta roƙon Allah Allah ya kawo ruwa sai kawai aka je yana ta istighfari yana ta istighfari yana ta istighfari sannan daga baya ya juyo ya dawo shine waɗanda suke tare da shi suke mamaki da aka yi kawai istighfari aka yi ba ji an roƙi ba ji bai ji an roƙi ruwa ba ko ba su ji an roƙi ruwa ba shine ya gaya musu cewa ai idan sun kasance suna roƙon ruwa wato a jahiliya da taurari to shi taurarinsa su shine istighfari shine abin da yake nufi da majadihis sama an san cewa a musulunci a jahiliya kafin zuwa musulunci larabawa sukan suna da aƙirar cewa taurari ne suke musu ruwa akwai taurarin da su idan aka yi dace suka gitta to ruwa yana samuwa idan ba su gitta ba to ruwa yakan tsaya wannan ita ce aƙidarsu wanda musulunci ya rushe wannan to shine sayyidina Umar anan sai yake tashbihin istighfar da wannan taurarin da su suke magana shine kira istighfarin sama jadihus sama wato wannan shine taurarin sama din da suke ba da yake bada ruwa yawan ambatan Allah da yawan neman gafararsa su ne wannan ne za a samu ruwa ba wai yana nufin shi ya roki taurari ne su bashi ruwa ba domin wannan akida ce ta kafirci kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya hana haka hadisin sa sahihi da yake Allah subhanahu wataala Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbai kun san wani a yakin bayan yakin hudaybiyan sulhul hudaybiya aka wayi gari an yi ruwa da asuba sai yake tambaye sabban sa hal tadruna ma za qala rabbukum qalu Allahu wa rasuluhu a'lam sai kun san ko abinda ubangijin ku ya faɗa suka ce Allah da manzansa suka fi sani sai ce asbaha ibadi mu'minun bi wa kafir asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir amma almu'minu bi faman qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi amma amma alkafiru bi faman qala mutirna bi nau'i kaza wa kaza annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi ubangijinku ya ce daga cikin bayina an waye gari wani ya yi imani da ni wani ya kafirce mu amma wanda ya yi imani da ni shine wanda ya ce an mana ruwan sama da falalar Allah da rahmasa wannan shine ya imani bi ya fahaza mu'minun bi kafirun bil kawakib wannan shine ya imani da ni shine kafircewa taurari amma wanda zai rika cewa an yi mana ruwa da tauraro kaza ko da tauraro kaza fa haza kafirun bi mu'minun bil kawakib to wannan ya kafirce mun yayi imani da taurari saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsawatar akan wannan akida cewa ba a jingina samuwar ruwan sama ga wani tauraro ko gittawar wani tauraro ko fitowar wani tauraro amma da falalar Allah ce da rahamarsa ake samun ruwan sama to haka tunda wannan shine ita ce akida ta musulunci ba ta yadda za a ce sai na Umar ya roƙi taurari ruwa kuma sannan abinda aka ji yayi shine istighfari kamar yadda suka faɗa falam yazid ala istighfar kuma sannan ya karanta ayoyi na alqur'ani waɗanda suke tabbatar da haka wanda yana daga cikin nau'uka na neman na neman ruwa shine neman gafarar ubangiji wanda aka sani kuma ake ta faɗa a koyaushe cewa laifukan al'umma idan al'umma aka samu masu yin laifi a cikinta suka yi yawa sannan aka samu karancin masu hana yin laifi dinnan kuma aka samu masu daurewa abin gindi to Allah in ya tashi sai ya jarraba al'ummar duka sai ya kawo ta musiba wacce idan ta taso ba za ta takaita akan waɗanda suka jawo ta kadai ba za ta shafi kowa da kowa fattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ce ku guji fitinar da idan ta taso ba za ta shafi wanda suka yi zaluncin su kadai ba ma'ana za ta kowa da kowa to irin wannan babu abin da zai sa wannan musiba ta yi sauki Allah ya sauke wannan musiba daga cikin al'umma sai an tuba an yi istighfari an koma ga Allah an nemi yafiyarsa akan abin da ake masa na laifuffuka da tsokanarsa da ake yi ba dare ba rana wannan shi kadai ne zai sa ubangiji ya dauke mu musane wannan musiba shi yasa Allah subhanahu wataala ya gaya mana annabawa sun gaya wa mutanensa irin wannan maganar annabi nuhu ya gaya wa mutanensa wanda mutane ne da suka shahara da noma shine shine a hanyar neman abincinsu shine hanyar neman abincinsu wani domin noma shine farkon abin da ɗan adam ya fara sani na harkar sana'a saboda haka manoma ne sai annabi annabi Hud annabi Nuhu alaihi salam yake nuna musu cewa an abinda kuke nema na ni'ima ko na wadata ko na yalwa a rayuwarku za ku same shi idan kun koma ga Allah kun tuba kun nemi gafararsa kun bar abubuwan da kuke yi to duk abinda da kuke so ku samu na ruwan sama na amfanin amfanin gona yayi kyau za ku samu wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا wannan shine babban abin da kuke fata kuga kun samu wato ruwa an samu an samu damana mai albarka kun samu ƴaƴa masu albarka kun samu dukiya kun samu gonaki masu cike da da amfani don kuka yi istighfari za ku samu wannan to haka nan shi ma annabi Hud alaihi salam abin da ya ga wa mutanansa kenan wa yaqum istaghfiru rabbakum ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين shine abinda nabi shine abinda sayyidina Umar ya fadakar da mutane cewa wannan istighfari da tuba da komawa ga Allah shine zai samu samu abinda muke muka fito nema wannan shine karshen wannan babi na al-istisqa sai kuma alfaslu sabi wal 20 fi azkarir rihi idha hajat fasali na 27 game da zikirrai yayin da iska ta ta kada wato guguwa ta tashi qala abu hurairata sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu الريح من روح الله تعالى تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله من خيرها واستعيذوا بالله من شرها رواه أبو داود أبو هريرة كتوى ناجى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينتشوى الريح من روح الله الريح من روح الله تعالى إسكا تنادق رحمة الله تعالى تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب إسكا تنازوى درهما تنازوى دأزابا fa idza ra'aytumuha fala tasubbuha don haka idan kuka gan ta taso iska ta kada fala tasubbuha kada ku zage ta was'alullaha min khairiha ku roki Allah daga alkhairinta wasta'idhu billahi min sharriha ku nemi tsarin Allah daga sharrinta rawahu abu daud abu daud ne ruwaito shi wa fi sahih muslim an aisha ta qalat cikin sahih muslim daga aisha Allah ya kara mata yarda ta ce كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنشي إذن إسكا تكدا سيتي اللهم إني أسألك خيرها يا الله إنا روقنك الخير انت وخير ما فيها دا الخير دكي تشكنت وخير ما أرسلت به دا الخير دا أكا إكوت دشي وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به ina neman tsarinka daga sharrinta da sharrin abin da yake cikinta da sharrin abin da aka aiko shi da aka aiko shi da shi wa fi sunan abi daud an aisha radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kana idha ra'a nashi'an fi ufuq as-sama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan ya ga girgije ya taso a cikin sasannin sama tarakal amal sai ya bar aikin da yake wa in kana fi salatin koda yana cikin sallah wato sallan nafila thumma yaqulu sai ya ce allahumma inni a'udhu bika min sharriha ya allah ina neman tsarin ka daga sharrinta fa in amtarat idan wannan girgije ya zubo da ruwa kala sai ya ce Allahumma sayyiban hani'an ya Allah ruwa mai yawan zuba kuma mai daɗin sha ko mai amfani wannan babi yana magana akan abin da ya kamata musulmi mumini yayin da iska ta ta kada iska wacce muke shaƙa ɗaya ne daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya yi wa ɗan adam ba ɗan adam ba ya yi wa dukkan wani mahaluki mai rai wanda yake bayan ƙasa rayuwarsa ba za ta tafi ba sai da iska idan Allah subhanahu wata'ala zai rike iskarsa da take kadawa to babu abin da zai rayu babu wani abu da zai rayu daga cikin mutane ko dabbobi ko tsirrai duk suna buƙatar iska a ka'abul ahbar ko ubay ibn ka'ab ne yana cewa law habasa Allahu al-hawa la la antana ma bayna as-sama'i wal ard da Allah zai rike iskarsa to da duk abin da ke tsakanin sama da ƙasa sai ya rube sai ya lalace tun da Allah subhanahu wata'ala ya halicci sammai da ƙasa ya sanya iskar nan tana kadawa ta zama ɗaya daga cikin manya-manyan ayoyinsa manya-manyan dalilai ƙarfafa masu tabbatar da cikar ƙudurarsa da cikar ikonsa da cancantar abauta masa shi kaɗai ba tare da an haɗa shi da komai ba cancanta a yi masa biyayya Allah ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas wama anzala Allahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al arda ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bayna as-sama'i wal ard la ayatin liqaumin yaqilun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lalle a cikin halittar sammai da ƙasa da jiragen ruwa da suke gudu a cikin ruwa walfulkin lati ta jire fil bahari bi mayan fa'un nas suna ɗauke da abin da ke amfanar da mutane wa ma'an zalallahu minas sama'i min ma da ruwan da Allah ya saukar daga sama ba a hiya bihil arda ba da mautiha ya raya ƙasa bayan mutuwarta wa basta fiha min kulli dabba ya watsa ya yada kowace irin dabba mai tafiya a bayan ƙasa a cikin ƙasa wa tasrifin riyahi ya kuma da kuma kadawar iska da jujjuyawar iska والسحاب المسخر بين السماء والأرض ده جرججا ده الله يهوري شي تسكانن سما ده قسا لآيات لقوم يعقلون Allah ce lalle akwai ayoyi a cikin waɗannan ga mutanen da suke da hankali masu aiki da hankalinsu saboda ka kadawar iska din nan aya ce daga cikin ayoyin Allah kuma ta kanta ɗaya ce daga cikin rundunonin Allah subhanahu wataala yana azabtar da wanda ya so daga cikin bayansa da ita kamar yadda take ni'ima take rahama ga bayansa to iska iri biyu ce akwai iska wacce take ta al'ada wacce aka saba ji ake shaka wannan ba ta da wani zikiri muayyan duk a yanzu zaman nan da muke iska ce take kadawa anan to wannan iskar da take kadawa iska ce adiya normal ce ita ba ita ake magana ake magana zikirinta ba aka ce za ka yi mawannan iskar zikiri ina ga ai ba ka kautawa daga cikin kada take koyaushe iskar da ake wai zikiri ita ce iskar da ta taso za a ce guguwa ta taso wannan iskar tana iya zuwa da rahama tana iya zuwa da azaba kai bawa ganin tasowarta ba za ka iya sanin menene ke tafa da shi ba don haka sai ka koma ga Allah subhanahu wata'ala ka roƙe shi alkhairin da ke cikinta ka roƙe shi kuma kariya daga sharrin da ke cikinta don ita baiwa ce daga cikin bayan Allah umarni take karɓa daga Allah subhanahu wata'ala to shine annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ar-rihu min rauhillahi ta'ala iska tana daga cikin rahamar Allah tana cikin rahamar ubangiji ta'ti bir rahmati wa ta'ti bil azab tana zuwa da rahama tana zuwa da azaba koda ta zo da koda wato ta zo da da azaba ba za ta fita daga kasancewar ta rahamar Allah ba dan wani zai ce to an ce min rauhillahi kuma an ce ta'ti bil azab waya kamar akwai tufka da warwara ya za a ce tana daga cikin rahamar Allah sannan kuma a ce ta zo da azaba wani zai iya cewa to shi bai gane ba rahamar Allah kuma ta zo da azaba ai rahamar Allah sai ta zo da abin da za a ji daɗi a yi walwala a yi nishaɗi amma ba ta zo da azaba ba tana nan cikin rahamar Allah ɗin ko da ta zo da azaba domin Allah subhanahu wataala baya azabtar da wani sai wanda ya cancanci azaba kuma azabar da Allah zai masa hutu ne ga wasu idan aka ce ga wasu miyagu waɗanda samuwarsu a cikin mutane ta'addabi bil'adama ta'addabi dabba ta'addabi kowa yayin da aka ce Allah ya aiko musu azaba ya kawar da su ba rama ba kenan aka samu rahama ce ce faquti adabiru ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin aka yi maganar halaka azzalimai kuma ƙarshe aka ce alhamdulillahi rabbil alamin ana godiya ne a ce Allah mun gode maka ai sai in ka samu jin daɗi amma ga shiga magana ake akan an an wato datsi an datsa bayan azzalimai ce sai aka datsa bayan azzalimai sai aka ci kuma alhamdulillahi rabbil alamin saboda ka duk iskar da ta zo da azaba to takan azabtar da wanda Allah subhanahu wataala ya ta cancanci azaba azabar sa kuma kawar da shi rahama ce ga wasu zaka tana nan da cikin rahamar ubangiji ba za ta fita daga rahamar sa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'ti bir rahma tana zuwa da rahama ubangiji subhanahu wataala a alkur'ani mai girma ayoyi daban-daban ya yi ambaci wato iska da cewa suke kada jirgije ya tashi sama sannan ubangiji ya watsa shi inda yake so sanar ruwa ya sauka ya shayar da wanda ya ga dama daga cikin bayansa huwa allazi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit fa anza bihi alma fa akhrajna bihi min kulli thamarat Allah ya ce shi ne wanda yake aiko da iskokai wato iska, is, iska mai yawa bushiran bayyana yadda rahmati don ta zama albishir don ta zama albishir gabanin saukar rahamarsa ana nufin saukar ruwa sai iska ta kada lokacin da hadari yake haɗowa sai iska ta kada ta zama kamar albishir take yi wa mutane cewa ga ruwan sama nan tafi kaga ta zama bushran baina ilai rahmati hatta idza aqallat sahaban thiqalan sai idan ta dauko gizagizai masu cike da ruwa wanda suka suke masu nauyi cike da ruwa suqnahu Allah ce sai mu kora shi mu kora wannan girgijen li baladin mayyit ga garin da yake kasar da take matacciya fa anzalna bihi alma a dalilin sa sai mu saukar da ruwa fa akhrajna bihi min kulli thamarat sai mu fitar da kowaɗanne 'ya'yan itatuwa daga wannan ruwan da ya sauka a ƙasa kazalika nukhrijul mauta to kamar haka ne yadda muka raya ƙasa da ruwan sama tana matacciya kuma ta dawo ta fitar da 'ya'yan cikinta haka nan muke tayar da matattu haka nan ubangiji subhanahu wataala ya sifanta waɗannan iska wato kadawar iska lokacin tasowar hadari cewa lawaqih kamar barbara suke yi wa suke yi wa shi kansa hadari gizagizai wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas sama'i ma'an fa asqaynakum wa ma antum lahu bikhazini Allah ce muka aiko da iskoki waɗanda suke lawaqih masu barbara ga gizagizai fa anzalna minas sama'i ma'a muka saukar da ruwa daga sama fa asqaynakum muka shayar da ku wannan ruwa wa ma antum lahu bikhazinin ku ba masu iya taskake shi bane ba za ku iya tara wannan ruwan ku iya saukarwa da kanku ruwan sama lokacin da kuke so ba wato ba a iya wato komai za a iya cewa an aje wani reserve sanda ba a da shi a amfani da shi amma ana aje ruwan sama reserve babu ko in an samu ruwa ba a samu wato sai dai aje a ita roƙon Allah haka nan Allah subhanahu wataala ce huwa allazi arsala ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatihi wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه, ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة الله سبحانه وتعالى يقول hakanan shine wanda ya aiko da iskoki bushran baina ila rahmati suna masu albishatu dan bushara kafin zuwan rahamarsa shine ruwan sama wa anzalna minas sama'i ma'an tahura muka saukar da ruwa mai tsarki daga sama don mu don mu raya garin da yake matacce wato ƙasar da ta bushe wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya kaseera kuma dan mu shayar da wannan ruwan daga abin da muka halitta na mutane da dabbobi masu yawa ko an'aman dabbobi da mutane masu yawa don haka wannan iskar da take kadawa wadda take dauke da ruwa ubangiji subhanahu wataala ya sanya ta daga cikin ayoyinsa wa min ayatihi an yursila riyaha mubashiratin wa liyudhiqakum min rahmatihi ولتجري الفلك بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وبجي سبحانه وتعالى yace yana daga cikin ayoyinsa wato dalilan shikar kudirarsa an yursila riyah ya aiko da iskokai ko iskoki mubashiratin masu yin albishir wato masu yin albishir da cewa ga ruwan sama tafi wal yudhiqakum min rahmatihi kuma don ya ɗanɗana muku rahamarsa wali ta jiriyar fulku bi amre kuma sannan jiragen ruwa su yi gudana a cikin ruwa da umarninsa wali tabtago min fadli kuma ku fita don noman falalarsa wala Allah kuma tashkurun don kuma ku gode wa Allah to bayan wannan da aya ɗaya sai ubangiji subhanahu wataala ya sake cewa Allahu allazi yursilu riyah fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis samai kayfa yasha wa yaj'aluhu kisafan fatara alwadaqa yakhruju min khilalihi فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسون انظروا انظر إلى أثار رحمة الله كيف يحيي الله الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وبنجي الله الذي يرسل الرياح شيء الله شيء wanda yake aiko da iskoki fatuthiru sahaban sai wannan iskar ta motsa gizagizai fa yabsutuhu fis sama'i sannan Allah sai ya shimfida wannan gizagizan a sama kaifa ya sha yadda ya ga dama wa yaj'aluhu kisafan ya sanya su ya sanya shi yanki yanki ya sanya shi yanki yanki ganshi a gabas ka ganshi a kudu ganshi arewa fatara alwadqa yakhruju min khilalihi sai kaga ruwa yana zuba ta tsakankaninsa fa'iza a saba bihi man ya sha'o min ibade yayin da ya samar da shi ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa idahum yastabshiruna sai ka gansu suna cike da farin ciki wa in kanu min qabli an yunzila alaihim min qablihi la mublisun koda can sun kasance gabanin saukar ruwan sun nemi fitar da kauna wato suna cikin wani yanayi na fitar da kaunar samun wannan ruwa sai gashi lokaci guda Allah ya kawo iska ta kada sai kaga wannan iska kuma ta motsa girgije gizagizai sai ubangiji kuma ya shimfida wannan gizagizan sama inda yake so sannan kuma ya sanya shi yanki yanki sannan in ya saukar da shi ga wanda ya so sai kaga mutane ana ta farin ciki Allah ya ce unzur ila athari rahmatillah dubi alamomin guraben rahamar Allah ka duba kaga duk inda ruwan nan ya sauka ka duba kaga abubuwa da rahamar Allah da yawa da zaka gani a gurin kaga ruwan sha da za a sha shayar da dabbobi ayi noma da shi tsirrai su samu abin sha ga su nan gashi nan yana ta gudana a bayan ƙasa to shine Allah ya ce a haka Allah subhanahu wataala yake raya matattu kamar yadda ya raya kasan nan bayan da tana matacciya haka yake raya matattu bayan sun mutu ya sake dawo da su inna zalika la muhyil mauta innahu ala wa huwa wa huwa ala kulli shay'in qadir yana raya matattu kuma mai iko ne akan komai to kaga wannan iska ce amma wacce take dauke da rahamar ubangiji kuma ubangiji subhanahu wataala yakan kawo ta bushran bayna yaday rahmati dan ta zama kamar tana wato albishir ne cewa ga rahamar ubangiji to haka nan annabi ya ce ta'ti bil azab takan zo kuma da azaba kamar yadda takan zo da rahama takan zo da azaba Allah ya gaya mana adawa da suka yi suka yi wa Allah girman kai suka ma ji cewa su a duniya sun fi karfin kowa kuma ba wanda zai zai iya musu wani abu fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi al haqq wa qalu man ashaddu minna quwwa أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون التي أما آداوا فاستكبروا في الأرض سيسكي جرمان كي أبا ينقسى بغير حق باتارد بغير الحق باتارد وتقس كيابا وقالوا هرما سكرك أفا واتو أفافا سنة أفافا سنة من أشد منا قوة وانيني يكي مصنن كالفي واتو سنة قنن دنيا با وندي إسدسو لهذا a nan gani nan bari nan babu wanda ya isa da su Allah ce awalam yaro anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa wai ba su ga cewa Allah da ya halicce su ba ya fi su domin duk karfin su wanda yayi su to ai fi su karfi huwa ashaddu minhum quwwa wa kanu bi ayatina yajhadun amma kuma suna jayayya suna wato musunta ayoyinmu da Allah ya tashi musu azaba ya nuna musu cewa karfin da suke kafafa da shi na banza ne a gaban ikon Allah da iradarsa sai ya aiko musu da abin da yake altafo makhlukatillah abin da ya fi laushi a cikin halittar Allah shine iska iska wani abu ne latif yana da laushi ba abu ne mai kaushi ba ko mai nauyi to da Allah sai ya tashi halaka su da wannan sai farsalna alaihim rihan sarsaran في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أخذى وهم لا ينصرون وبنجي يتي فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا سيموك أيكم سودا وتا إسكا مي tsananin ƙara mai ƙaraji sanan tana da sanyi a cikinta fi ayyamin nahisatin a wasu kwanaki na shu'um na shu'umci ku taimaka ku dan gaura mana lunuzaiqahum azabal khizyi dan mu dandana musu azabar wulakanci mu kunyata su a nan duniya wala azabul akhirati akhza kuma azabar lahira tafi zama wulakanci gare su wahum la yunsarun domin a can babu wanda zai taimaka musu kamar yanda anan ma ba wanda ya taimaka musu hakanan a wani gurin Allah ce a suratul qamar kadzabat kadzabat adun fa kaifa kana azabi ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر وبنجي يجي آداوا سن قرية النبنسو فكيف كان عذابي تو قاقا عذابا تتكسنشي da gargadina wato yaya azaba ta ta kasance da gargadina ga wanda ya bijirewa gargadin Allah ce mun aiko musu da iska sarsaran mai ƙara mai ƙarfin ƙara fi yau mai nahsin mustamir a wani yini na shu'umci mai kuma zarcewa tanzi'un nas tana wannan iskar tana tumbike mutane wato duk girmansu iska za ta zo ta ɗauke su ka annahu ma'ajazu nakhlin munqair kamar tumbukakken wato kututturen dabino saboda adawa suna da girman jiki wanda Allah ce wa samud allazina jabu as-sakhra bil wad wa fir'aun irama zati al-imad al-irama zati al-imad allazi allazi lam yukhlaq mithluhum fil bilad mithluha fil bilad irama zati al-imad wato irama wasune adawa masu tsawo da fadin jiki tsawo da fadi haka suke wanda ba a yi irinsu ba a garuruwa saboda ka suna da girman gaske suna da faɗi mutane da su rikara da ke dutse suna yin gida ai kasan kai ma ba ƙananan mutane ba ne to da Allah ya tasu nuna masa ikonsu wannan ƙarfin da suke ji da shi sai aiko iska haka ta rika tumɓuke ta ɗaukaci ɗayansu ta tumɓuke sai sama da shi sannan ya dawo ka annu ma'ajazi nakhlin muntair ya dawo a rarake kamar yadda ubangiji ke ce fa amma adu fa uhliku bi rihin sarsarin atiya sakharha alaihim sab'a layalin wa sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma fa tara alqauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya kamar kututturen dabino ne wanda aka fafe su wato idan aka fincike su aka yi sama da su yayin da za su dawo gangar jikin za ta dawo sai ta dawo duk a rarraki wato duk abin da yake cikin hanjin da 'yan cikin da waye duk sun fita saboda haka haka za su da jim hawuya kamar a samu abin a rarrake shi ba komai sara'a ga sunan duk a mace to kaga sai ubangiji ya nuna musu cewa to karfin su na banza ne wannan iskar da suke shaka wannan da suke shaka suna yawo suna keta cikinta su keta cikinta su wuce saboda laushinta ba ka keta katanga ko dutse ka wuce ba amma iska cikinta za ka rika yawo kana wucewa ba za ka ji wani abu mai tau nauyi ya tare ka ba ko abin to ita ce kuma ubangiji ya sa su ta yi musu wannan mummunar azabar sauraka iskan nan da ake gani rahama ce ta ubangiji yana tana zuwa da rahama kuma tana zuwa da azaba annabi sallallahu alaihi Allah subhanahu wataala ya sanya tana cikin rundunoninsa da ya aiko a ghazwatul ahzab wato yakin gwalalo ko yakin gangami da kafirai suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama su kimanin dubu goma suka dirka ko madina lokaci guda da niyan gaba ɗaya su share madina da abin da ke cikinta suka samu ƙawance da yahudawa da munafukai duk aka haɗa baki suka taho za su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka yi shawarar cewa a haƙa rami a haƙa walalo wanda za a kewaye garin madina da shi ta yadda ba za su iya shigowa ba tunda suna ɗauke da suna kan dawakai da raƙumansu da suke ɗauke da kayan abincinsu kayan guzuri da kayan makamansu tun akwai rami rami wanda yake babba ba za su iya haurowa ba in za su hauro shi to sai sun yi wani aiki mai yawa a gurin to lokacin da suka yi sansani a ɓangare a gefe guda na wannan rami ba su shigo ba ba su samu shigowa ba su kuma musulmi suna cikin garin madina to sai allah aiko da rundunarsa bayan kwanaki da suka yi a gurin sai allah aiko musu da rundunarsa rundunar da ya aiko musu ita ce iska sai allah ya aiko musu da iska sai kaga iska ta kawai sai su ga raƙumi kawai ta ɗauki raƙumi ta cillar da shi nesa tukwanansu mai duk wani abu da suke aji na amfani sai su ganshi kawai na yau a sama gaba ɗaya a cikin ɗan lokaci guda gaba ɗaya ta firgita su ga kuma mala'iku suna kisa shi ne nan da nan suka fita a guje suka bar gari shi ce ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum idh ja'akum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu ma ta'maluna basira Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani ku tuna ni'imar da Allah da ya muku ku tuna ni'imar da Allah ya muku iz ja'atkum junud yayin da rundunoni na gangami suka zo muku fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha sai muka aika musu da iska da kuma wasu rundunonin da ku ba ku ganin su Allah ce wa kana Allahu ma ta'maluna basira Allah mai ganin abin da kuke aikatawa ne kaga nan ubangiji da ya tashi fadar rundunarsa da ya aiko sai da ya fara fadar iska wasana alaihim rihan sannan sai aka faɗi mala'iku kamar ita ce ta jagoranci yaƙi da wannan ahzab da waɗannan ganganku su mala'iku kamar dafa mata suka yi zoyi rakota suka zoyi sauraka ita ce farkon rindinar Allah da take gaba fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha sauraka ta kuma tsaya iya inda ta ta shafi waɗannan mutane ga su dab da Madina amma cikin garin Madina ba abin da ya ya samu Allah ya fatattaki wannan gangan ko nasu na tsiya da iska to kaga ashe iska rahamar ubangiji ce kamar yadda take zuwa da rahama haka nan take zuwa da azaba kuma ubangiji yana azabtar da waɗanda ya ga dama daga cikin bayansa waɗanda suka saba masa da wannan iskar shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana a zage ta ko a la'ance ta yayin da kaga wani abu ya faru a dalilin iska wato ka hada kayanka guri guda iska ta zo ta yi kace-kace da kayanka to kada ka juyo ka faɗi bakar magana a kanta saboda mai saboda ita umarta ta ake baiwa ce daga bayan Allah ba kuma irin ba irinmu ba wanda za a iya umarta mu mukiya su cikin biyayya suke ba magana iskar a ce yi kaza ta saba to da abin da kaga iskar nan tayi Allah ne ya sa ta sauraka in ka zage ta wa ka zaga wanda ya sa ta eh shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin tirmidhi hadisin ubay ibn ka'ab annabi yake cewa la tasubbur rih kada kuskura ku zagi iska fa idza ra'aytum ma takrahun in kun ga abinda ba kwa so wato iska ta yi muku abinda ba kwa so kuna ga ta yi muku barna to faqulu allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به kuce ya Allah muna roƙonka alkhairin da yake cikin wannan iska da alkhairin da aka umarce ta da shi muna kuma neman tsarinka daga sharrin wannan iska da kuma sharrin da take yake cikinta da sharrin da aka umarce ta da shi saraka duk wani abu wanda yake ba mukallaf ba ba mukallaf ba a san zagin shi annabi ya hana a zagi zazzabi mutum ya ce zazzabi ka faɗi waiwai kana cikin ka faɗi wata bakar kalma akan akan rashin lafiyarka da take damunka annabi ya hana wannan la tasubbul humma haka na annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana ka zagi zakara ce la tasubbu dik fa innahu yuqidhu lis-salah a wata riwayar sunan ibn sahih ibn hibban fa innahu yad'u lis-salah kada ku zagi zakara kana bacci ya cara ya tada kai kai kuma ba haka kaso ba ba kaso tashi ba kai alam ɗinka ba na lokacin kasashe ba shi ya kawai zakaran makota tada kai in naka ne sai ka yanka amma na makotanka ya za ka yi da shi saboda ka zakaran makota sai ya tada kai to kakka zage shi domin shi kiran sallah yake saboda abin nan zakara kamar da annabi yake cewa in suka yi kuka mala'iku suka gani kamar yadda jaki in yi kuka ya ga shaidanu ne sauraka aka ce in ka ji kukan zakara ka roƙi Allah falalarsa akwai mala'iku a lokacin da za su iya cewa amin ubangiji ya karba addu'arka to kaga ashe zaka so a ce akwai zakara kusa da kai ya rika baka a ya rika baka alam cewa wani mala'ika fa ya matso eh eh an kai zakara kara da ya to su ba san me yake falalarsa ba akwai wani hadisi na ƙarya yake cewa la tasubbu dik fa innahu sadiqi wai annabi ya ce kakku zagi zakara saboda aboki na ne to alam bai faɗa ka ba bai ce zakara abokin sa bane ya zama abokin manzan Allah kuma muna yanka muna ci ai akwai matsala sauraka ba a zaginsa kowace dabba ma akwai matar da suna tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam imra'atun min al-ansar tana tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam tana kan naka sai wannan nakar ta fusata ta wannan taguwar sai ta fusata ta sai ta la'ance ta annabi ashe ya ji sai ce to ku sauke duk kayan da suke kanta khudhu ma alaiha fad'uha duk ku kwashe kayan da ke kanta ku saki wannan taguwa Imran ibn ibn Husayn shi ya rawaito hadisin yace haka muka rika ganin taguwar nan tana yawo a Madina la yata'arrad laha ahad aka batta ba wanda yake saboda me saboda ta riga ta zama tsinanna ba wanda yake kama ta tana ta yawo haka har Allah ya kawo mutuwar ta rasu akwai shi ma hadisin Anas yake cewa wani mutum yana tafiya da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan ba'ir yana kan ba'ir kan kan kan raƙumin sa raƙumin sai ya zama yana wahal da shi sai ya sai ya la'ance shi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to mu ba za ka tafi da mu tare da wanda da la'antaccen abu ba saboda haka sai dai ka kale dabbar annabi ya sa shi ya rabu da ita su tafi ba ba ita wani hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam suna nan da yawa an hana ka la'an ta la'anta tana da matsala saboda sanda ta fita daga bakin mutum idan ta je gurin inda ka jefa ta in ta ga ba wanda ya cancanci la'anar bane to za ta dawo inda ta fito za ta dawo inda ta fito kamar da zo cikin musnad imam ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan la'anta ta fita daga bakin mutum to za ta yi sama za ta samu an rufe kafofin sama za ta yi ƙasa za ta samu an rufe kofofin ƙasa za ta nufi wanda aka aike aike ta wajensa in ta ga bai in ta ga ya cancanta shikenan ta fada masa in ta ga bai cancanta ba to za ta komo inda ta fito za ta komo inda ta fito saboda ka ita la'anta ba ta da domin la'anta abinda la'anta take nufi shine at-tardu min rahmatillah wa kana cewa ne ba shi ba samun rahmar Allah addu'a kai masa Allah ya raba shi da rahmarsa kada Allah ya yi masa rahama kada ya samu rahmar Allah to wani addu'a in ta fita dole sai ta je inda za ta wani hadisi na Abdullahi dan Mas'ud hadisin Abdullahi dan Mas'ud da yana cikin yana cikin Musnad Imam Ahmad kuma yana da kissa hadisin akwai wani abokin abdullahi dan mas'ud wato suna abota ana masa alkunya da abu umair suna abota sosai kowanne na ziyartar dan uwansa to wata rana sai ya je gidan abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud baya nan sai matar ta yi masa iso ya zauna kamar irin zai dawo ba jimawa da ya shiga ta bashi wajen zama ya zauna sai ta aika makota a samo ruwa a kawo masa da aka je ita wadda aka aika ta karuwa khadima ce sai ta jima bata dawo ba sai abdullahi dan mas'ul sai ya ji matan nan tana la'antarta kawai sai tashi ya fita yayi tafiyarsa da abdullahi dan mas'ul ya dawo sai matarsa ta gaya masa cewa wani abokinka ya saba zuwa nan ya zo amma na zaunar da shi domin in ka masa ruwa ya tashi ya tafi sai shi kuma ya zaci cewa abdullahi dan mas'ud ya fita ne ganin cewa mai gidan baya nan ya zai zo gidansa baya nan sai ke cewa misluka yugharu alai kai za a nuna wa kishi dan bana nan ba za ka iya jira ni in dawo ba sai ya ce abin da ya faru kaji kaji matarka ta yi la'anta ni kuma na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya faɗi wannan hadisi da na ga muku cewa idan la'anta ta fita za ta je sama da ta ga kofofin sama a rufe za ta dawo ƙasa kofofin ƙasa a rufe za ta ji inda aka aika ta in ba ta ga ta za ta dawo inda aka yi ta ya ce to sai na ji tsoron in zama ni ne sabab ni na ja an an ta dawo ta same ta same ni a gidan ni ma ta hada ta ritsa da ni ya ce wannan yasa na fita na bar gidan shi yasa ba a san ko motar ka kakkala'anta ga motar ka tana wahal da kai ce tsinan ne motar nan kaza kaza to karfe ne shi bai da wani abin da zai yi da kansa sai abin da Allah ya kaddara masa yayi daga me na tsine masa sauraka irin wannan tsinuwa in ta fita to in ba a yi sa'a ba za ta dawo kan mutum sai mutum ta tsinewa kansa yana da tan karfin sai yake tsinewa amma kansa yake tsinewa bai sani ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan annabi ya ce fa'iza ra'aitumuha falata subbuha idan kun ganta kakku zage ta fa'inna was'alullaha min khairiha ku roƙi Allah alkhairinta wasta'idhu billahi min sharriha ku nemi tsarin Allah daga sharrinta wasu akwai asar da aka roto daga Ubay ibn Ka'ab yana cikin tafsir Ibn Abi Hatim da waninsa Ubay ibn Ka'ab yana cewa duk inda rih tazo da inda rih tazo da mufrad wato da sigar abin nan daya to ta azaba ce ce kullu rihin fi kitabillahi fa hiya azab wa kullu wa kullu riyahin fi kitabillahi fa hiya rahma to da inda tazo mufradi to azaba ce in tazo jam'i kuma wato plural inda tazo singular azaba ce in tazo plural to kuma rahma ce inda za ku ji ayoyin da muka karanta duk inda aka ambata rahamar za ku ji riyaha riyaha riyaha riyaha inda kuma aka ambaci azaba za ku ji rihan rihan birihin za ku ji to sai suka ce wannan yana nuna haka yake a littafin Allah to wannan ka'idar wasu da yawa daga cikin malamai sun faɗe ta akwai daga cikin su akwai Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam akwai al-Tahawi a cikin mushkil al-athar la al-Tahawi ya rushe wannan ya rushe wannan ka'idar ne ubaidullah ibn sallam abu ubaid ibn sallam yana da cikin wanda suka faɗi wannan ka'idar a cikin littafinsa garibul hadith al-khattabi shi ma a cikin garibul hadith ya nakalta wannan ka'idar suyuti ya kawo ta a cikin littafin al-itqan fi ulumul qur'an inda wasu malamai suka ce wannan ka'idar laysat mutarida saboda a cikin al-qur'ani akwai inda rih tazo amma ba ta hatta idza حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة هكا نكو جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم قد أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ألا حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة كاجا بريح ريح أنا مفرديني أما كسفا تاتد طيبة shi kaga ana iya samun rih ta zama tayyiba ga ta iska daya ba a ce iskoki ba amma kuma aka ce tayyiba mai dadi sannan waɗannan hadisan ar-rihu min rauhillah ta'ti bir rahma kaga mufradi ne ar-rihu sai aka ce ta'ti bir rahma duk da cewa idan da wancan ka'idar ta inganta to wannan ba zai warware ba don cewa suka fi kitabillah istilahi ne kamar a cikin littafin Allah amma ba wai abin nan ba akwai hadisi wanda yake bai inganta ba hadisin abdullahi dan abbas da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa allahumma allahumma la ij'alha riyahan wala taj'al wala taj'alha rihan wannan hadisi wanda yake hadisi ne batil mai raunin gaske bai inganta ba shahid an hana la'antar iska saboda iska ma'mura akwai hadisin tirmizi daga abdullahi dan abbas wani mutum ya la'anci iska a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tal'anu riha fa innaha ma'mura wa annahu man la'ana shay'an laysa lahu bi ahlin raj'at al-la'natu alayh nabi ya ce kada ku la'anci iska domin umartar ta akai wanda duk ya la'anci wani abu wanda la'antar bata cancance shi ba raj'at al-la'natu alayh to la'ana sai ta dawo kansa Allah ka kiyashe mu lokaci yayi za mu tsaya ana abinda muka yi na daidai Allah ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh rika bani irin sauran minti biyu